إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بركة مدساك سادواء وانا مجلسي لمكي كراتو أتكين شرح ألفية سيوطي نظم الدرر في علم الأثر a wannan safiya ta laraba yau goma ga watan juma'a thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1441 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan biyu miladiya ta 2020 wannan shine majalisunmu na 43 a jerin majalisanmu na wannan wannan alfiya wannan kuma shine na na nawa ne na bakwai ne ko na bakwai a wannan zagayen inda za mu tashi a adabul muhaddis insha Allah bismillah
bismillahir rahmanir rahim قال الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في علم الحديث آداب المحدث وأشرف العلوم علم الأثر فصحح النية ثم طهري قلبا من الدنيا وزد حرصا على نشر الحديث ثم من يحتج إلى ما عنده حدث شيخا أو حدث ورد للأرجح ناصحا وهث ابن دقيق العيد لا ترشد إلى أعلى في الإسناد إذا ما جهلا
wannan shine mabhasi da yake magana akan adabul muhaddis a jerin a jerin masail na ibn salah wannan shine nau'in nau'i na 41 a cikin anwa ulumul hadith na ibn salah adabul muhaddis آداب جمع الأدب جمع أدب والمراد به هنا أدب النفس وليس أدب الدرس هناك أدب الدرس لتتفهم أدب أدبي لأك سني لأك كرنتر أبن دي شافي rayuwar larabawa da al'adunsu da ɗabi'unsu da waƙe-waƙensu da hudubobinsu wannan shi ake kira adabun dars wannan kuma adabun nafs shine sifantuwa da kyawawan ɗabi'u sifantuwa da kyawawan ɗabi'u ta fuskar maganganu ko ta fuskar aiki ta fuskar halayya da mu'amala wadda shi ne ake kira adam malamai sun ba ma wannan janibi muhimmanci kwarai da gaske abinda ya shafi kyakkyawar tarbiya karantar da ladubba shi sa ga sun yi har rubuce-rubuce akan wannan kamar adabuddin wa duniya na almawardi da ya kunshi wannan hakanan amal littafin aljami li akhlaqir rawi wa adabis sami na al-khatib al-baghdadi littafin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi na ibnu abdul bar littafin tadhkiratu sami na ibnu jama'a sauran littattafai waɗanda suke ƙunshe da ɗabi'u da halayya na gari wanda ya kamata a ce ɗalibin ilimi musamman ma ɗalibin ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifantu da su to saboda haka sukan kawo wannan babi a cikin littattafan mustalah domin su nuna yadda ya kamata ya zanto mai neman ilimin hadisi da wanda ya karanci ilimin ya zama malami a cikin ilimin ya zama ya sifantu da abin da ya dace da shi kansa ilimin ya dace da halayya da ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara da al-muhaddis al-muhaddis shine wanda ya karanci hadisi ya zama malami mai karantarwa yana karantar da ilimin hadisi shine al-muhaddis a gabacin zai zo yayi maganar abin da ya shafi talibul hadis adabu talibul hadis wanda yake neman ilimin wataƙila wani ya ce to ai da shi aka fara tunda shi kansa al-muhaddis bai zama al-muhaddis ba sai da ya zama ɗalibi to kula farko ya nema sannan ya zama muhaddis to da an fara da adabu talibul muhaddis din sannan a zo da da adabin shi al-muhaddis din amma anan an gabatar da shi al-adabul muhaddis akan adabu talibul hadis li kauni al-muhaddis ashraf dan shi malamin yana gaba saboda sai aka fara kaddamar da nashi ala sunnati kabbir kabbir bisa sunnar a fara da babba a fara da babba amma inda za a ce a bi at-tadrij al-aqli sai a ce to a fara da a fara da dalibi sannan a zo a zo ga malinta to sai fara da al-muhaddis din shi kansa yace wa ashraful ulumi ilmul athari fa sahih an-niyyata thumma tahhiri qalban min ad-dunya wa zil hirsan ala nashr al-hadith thumma man yuhtaj ila ma indahu hadatha shaykhan aw hadath yace wa ashraful ulumi ilmul athari ilmun hadisi ilmul athar wal athar huna yaqsudu bihi الروايه يقصد به المروي سواء كان مرفوعا أو موقوفا لكن المقصود هنا المرفوع shine ilimin da aka da yake bincike akan abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da aka jingina wa manzo sallallahu alaihi wa sallama qawlan aw fi'lan aw taqriran wannan shine afdalul ulumi ashraful ulumi ala al-itlaq لأن كل علم يحتاج إليه duk wani ilimi yana buƙatar ilimin hadisi saboda da shi ne za ka fahimci abin da yake daidai da wanda yake kuskure al-mufassir yahtaju ila ilmi al-hadith fi tafsir al-Qur'an al-Karim saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine awwal mufassir li hadha al-kitab wa akbaru mufassir kuma tafsirin sa yana gaba da kowa shi aka dora wa alhakin yayi bayani وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فهو المبين للذكر شيني مين بياني سوال هكا تفسير سينا قبا لتفسير قوة دكا حديثا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسيرنا القرآني باوي سيلالي حديث يا ya ya ya ambaci aya sannan ya ambaci tafsiri ba a'a duk bayanan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake na addini tafsiri na alqur'ani tafsiri ne na mujmalat da suka zo a cikin alkur'ani wadanda suka zo mutlaqat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kaidin su ko kuma bayanin tadbiqin su ya ake dabbaka abin a aikace saboda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan ta fassara ce ta alkur'ani tarjuma ce ta alkur'ani shi yasa lokacin da aka tambaye Aisha radiyallahu ta'ala anha an khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluquhu alkur'an saboda saboda duk abinda yake tattare da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayani ne na koyarwar alkur'ani shiryarwar alkur'ani sauraka dukkan hadisansa tafsiri na alkur'ani sauraka kaga mai tafsiri yana buƙatar sanin hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan wanda yake bincike a cikin usuluddin al-aqaid yana buƙatar ya san hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan wanda yake bincike cikin ilmul fiqh yana buƙatar ya san hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da su domin da su ne zai auna ƙarfin hujja ko rauninta ƙarfin fatawa ko rauninta ƙarfin hukunci ko rauninsa da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda zai tarjehi dukkan wata fatawa wacce ta samu goyen bayan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba akan fatawar da bata samu wannan ba ko ta sabawa abin da ya tabbata na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kai hatta malaman lugha ta malaman lugha yahtajuna ila alhadith duk da an samu wadanda suka warin su ce ba za a yi hujja da hadisi ba saboda ana riwayar hadisi bil ma'ana sun manta cewa ita ma lugar ana riwayar ta bil ma'ana baiti nawa ne zaka samu a rawaito shi ta fuskoki daban-daban zaman ba wannan ne hujjar da ake cewa ana ruwaya bil ma'ana ba shi da a samu baiti daya an ruwaito shi da da lafuzza daban-daban to su bai wannan baitocin nasu riwaya ce tunda ba wani abu da za su ka samu rubutacce illa abinda suka ji daga gurin waɗanda suka haddace baitocin su ma riwaya ce amma kuma sun ittifaki akan ihtijaj al-ihtijaj biha فمن باب أولى أن يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوراك حتى ما سلوك سنة حجة شيخ ذاك ابن هشام شرح سنة نا ألفية ألفية ابن مالك أكثر من الاحتجاج بالأحاديث بل حتى أحيانا يحتجون بالأحاديث الموضوعة sun ce wa fil hadith shikenan sun dauke shi a matsayin hujja saboda rashin ko rauni wajen tantance ingantacce da wanda ba ingantacce ba wannan shine mizar sharhin ibnu hisham akan sharhin ibnu aqil ibnu aqil nadiran ma yahtaju bil hadith yawanci ihtijajin sa bi ash'ar al arab ne ko bi maqulat al arab amma ibnu hisham zaga da yawa yana hujja ne da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine ya fifita sharhin ibnu hisham na alfiya ibnu malik akan sharhin ibnu aqil bayo duk da cewa sharhin ibnu aqil kuma yafi saukin fahimta ya fi saukin fahimta da warwarar masailin da suke cikin alfiya a shahid shi ne hatta malaman luga sun buƙaci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ba wani musulmi da zai tutiya da musuluncinsa da baya buƙatar ya ji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka ilmul hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam ilmul khadim ilmun khadim yana yi wa kowa hidima kowane fanni mutum yake ilimin hadisi yana masa hidima kun san muhimmancin khadim a guri idan aka ce guri babu mai dan hidima to gurin nan ba zai zaune da daɗi ba duk mulkin mutum duk matsayinsa ya fi kowa kuɗi a duniya to yana buƙatar waɗanda za su yi masa aiki a gida tun daga samar da gidan da zai tutiya da shi sai an samu reburori ma'aikata za su zauna su gina masa gidan inda babu su gidan ma ba zai samu ba to aka samu gidan tun daga farkonsa har zuwa sa su waɗannan su suka aikinsa amma masa gidan sannan bayan an samu wannan kula da gidan kansa in wannan abu ya lalace wanda dai za a je a nemo khadim din da za a nemo ya gyara in aka tashi buƙatar tsafta shi zai shi zai rika shara a ce yau duk za su yi yajin aiki a ce gidan gwamnati duk wasu ma'aikata ƙanana ɗin nan da masu shara masu goge-goge masu waye duk su yajin aiki su ce ba wanda zai yi aiki a gidan gidan ba zai zaune ba sauraka duk wanda aka ce khadim ne ma'ana ya hataju ila kullu ahad fa ilmul hadith ilmun khadim babu ilimin da baya bukatar sa to shi yasa suka ce ashraful ulumi ala al-itlaq li sharafi muta'alliqihi li sharafi muta'alliqihi wa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shine ne ya ce wa ashraful ulumi ilmul athari mafi fificin ilimi shine ilimin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa bittali waɗanda suka koyi ilimin hadisin annabi sallallahu suka bashi muhimmanci sune kuma a cikin malamai suka fi kowanne domin sune warasatul anbiya'i bil haqq bi haqq su suka gaji abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bari na miras wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al ilm faman akhadha bihi faqad akhadha bi hadhin wafir wanda ya gwargwada yadda ka kwashi wannan mirafi gwargwadon rabon da ka kwasa sai sa abu huraira wata rana ya shigo kasuwa ya ga ana ta hada-hada yake cewa ya ku 'yan kasuwa ya ku kenan kun shagala ana can masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana raba mirafinsa ana raban gadansa sai kenan kowa sai ya rufe kanti ya rufe kayan kasuwanci aka aka abin nan gaba ɗaya aka dunguma aka nufi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka je suka je ba su ga komai ba sun ga dai ana ta karatuttuka can halka can halka can halka suka dawo suka ce ya ba huraira mu mun je ba wanda muka gani mun ka ce ana tara bangaren ya ce ba ko komai suka ce sai wasu masu karatu mun ga dai wani can da ɗaliban sun ci to ai wannan shi da bira sun rabi me kuke so ya bin abin nan العلم ميراث النبي كذا أتى بالنفس والعلماء هم وراثه ما ورث المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه فلنا الحديث رواية ودراية ولكل محدث بدعة إحداثه أنا بيت تشيننا ابن الوزير آه ال ال اليماني سوى أشرف العلوم علم الأثر سوى صح فصحح النية ثم طهري كإنجن تنيرك سنكتركك نيرك كإنجن تاتا كتركك كيتا وأن شيني asasi na komai a samu ikhlasi a samu tsarkin niyya a ciki komai in aka gina shi akan kyakkyawar niyya to wannan za a samu za a samu za a samu albarkarsa aka gina shi akan ikhlasi aka komai da ka sani wanda yake na kusantar Allah ne yana buƙatar ikhlasi yana buƙatar abin nan sauri yana cewa la a'lamu amalan afdala min talab alhadith liman arada bihi liman arada bihi Allah azza wa jalla la a'lamu amalan afdala min talab alhadith liman arada bihi Allah azza wa jalla ban san wani aiki wanda yake da falala kamar neman hadisi ba amma ga wanda ya nufi Allah da shi ga wanda ya nufi Allah da shi saboda haka suke fifita neman sauraron ilimin ilimi akan akan sallolin nafilfili sai mutum ya shagala da sallolin nafilfilu ba ya da lokacin ma da zai je ya dauki ilimi cewa wannan yana shagala bil mafdul an al fadil shi yasa hadisin Abu Darda annabi ke cewa inna fadl al alimi al alimi ala al abid ka fadl al qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib ce falalar mai ilimi akan mai ibada kamar falalar wata ne daren goma sha hudu akan sauran taurari nan kamar yadda abul abbas al-qurtubi a cikin sharhin al-mufhim sharhi talkhis hadith talkhis ahadith muslim yake ce al-abid anan ba ana nufin wanda yake bautar Allah kan jahilci ba ba ana nufin wanda yake bauta Allah kan jahilci ba ana nufin wanda yake bauta wa Allah da ilimi ya san abin da yake yi yana kuma bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai bauta yake sahihiya ala ilmin sahih da in ya zanto yana bautar Allah ne dama akan bid'a dan an ce malami ya fi shi ai ba ai wani ko ko ko wanda ba malami ba in ya bauta Allah akan kyakkyawar hanya ai ya fi wanda yake bautar Allah akan saboda ka babu wani sharaf da zai fito idan ya zama ana nufin al'abidul jahil bal ana nufin al'abid al'alim lakinnahu mashtagala bil ilmi wa nashrihi ya dai nemi ilimin da zai bauta Allah da shi amma ko bai tsaya yayi wa ya bada hankalinsa kan neman ilimi da zai yada wa mutane ba shi ake nufi shi ma al'alim din da ake nufi ana nufin al'alim al'amil ana nufin malami mai aiki da iliminsa sa to su ne ake mukarana da wannan malami da wannan mai ibada akan tafarki madaidaici da wannan mai ilimi kuma mai aiki da iliminsa wanne ne ya fi wani to shi ne annabi ya ce ka fazlil alkamari lailatul badar suka ce wasu shubbiha bil kamar an san cewa alkamar da'uhu laysa min zatihi hasken wata ba daga jikinsa bane yana samun haskensa ne daga daga rana shi yasa aka sifanta haskensa da nur wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran ad-diya shine wanda haskensa a tare da shi yake ce rana al-qamar kuma haskensa daga jikin ranar yake shi yasa aka ce masa nur to su ma malamai sai aka sifanta su da cewa haskensu kal qamar wannan yana baka yana baka wato bayani kan cewa suna samun haskensu ne su ma daga wani guri daga ina suke samun haskensu daga shamsi mishkatin nubuwa daga shamsi mishkatin nubuwa saboda suna samun haskensu ne daga ilimin da suka samu na gadan annabi sallallahu alaihi wa sallama a shahid idan mutum ya tsarkake niyyarsa to ilimi abinan ana buƙatar mutum ya tsarkake niyyarsa yayin da yake neman ilimi kuma wannan yana sama da komai shine fasahihin niyyata thumma tahhiri qalban min ad-dunya ka tsarkake niyyarka ka ga inganta niyyarka sannan kuma ka tsarkake zuciyarka daga duniya zama na ka cire san duniya domin ba za su hadu ba san ilimi da kuma san duniya duk wanda zai sa san duniya a ransa to ba zai samu ilimi ba dole sai ya haƙura da wani abu na jin daɗi ya haƙura da wani abu na duniya sannan ya samu ilimi amma ya ce zai hada biyun to zai sha wahala shi yasa zaka samu yawa waɗanda suka yi fice ɗan kaɗan ne waɗanda suka samu duniyar kuma haka hala musu da ilimi ba su suke da yawa ba amma yawancin malamai yawancin malamai a tarihi su ne wanda ba su tara duniya ba har ta kai ibnu khaldun a cikin littafinsa al-muqaddima yana cewa ba yadda za a yi malami daman ya yi kuɗi saboda shi bai za a saba ta 'yan duniya ba ce bai za a sata masu neman lahira ce ma'ana hajarsa da kadararsa da yake ƙwarin tallatawa ba ta 'yan duniya ba ce duk kuma wanda zai shigo kasuwa masu son kadararsa kaɗan ne ba ka zaton cewa zai tara wani abu saɓanin wanda daman kayan duniya da yake ɗauke da shi sai yasa ya ce malamai shi yasa a tarihi yawanci suke rayuwa a cikin rashi da talauci saboda suna dauke da wata haja da ba kowa yake santa ba ba kowa yake bukatar ta ba yanzu malami inda zai shiga kasuwa ko zai shiga tasha zai ga malami fitacce kakka dauka ko wani malami da ba a sani ba a san shi ba sai a kauyen sa a fitacce ya shiga tasha a ce kuma wani dan bol sananne shi ma ya shigo ko kasuwa za a fi taro a gidansa eh sai kaga waɗannan sai yan asatiza ne ustazai eh masu dan gemu da abin da su zai su wacce kuma duk za a yi ta a kansa lokacin wayannan kaga ana ta daukan hoto da shi saboda za su za shi zai fi yawa kuma wannan shine shine shi da yafi daidai da da sunnar Allah shi ne fi daidai da sunan Allah don ma don dama Allah ce wala ta jido aksarahum shakirin kalilan min ibadiyar shakur haka yan kaɗan ne dama za su bishi in ya zanto shi ma masu yawan sun bishi to akwai matsala akwai wani abu da yake faruwa saboda haka ya ce to za haka suna ɗauke da wani abin da ba kowa yake sha'awarsa ba sai yan kaɗan ya sa su ba za su abin nan ba ko wani malami da ya littafi wadda sunansa ba alfalaka wal maflokun alfalakatu wal maflokun to talauci da matalauta to duk dabaran malamai ne duka a ciki tun daga farko su turmizi su a yi su a ta alfaƙar walfuƙara saboda aka ce sun matsahiri kalban minar duniya ka ke zuciya daga duniya wazir hirsan ala na shirin hadisi sannan ka ƙara kwaɗayi wajen yada hadisi wato idan ka karanta kuma kakkabar abin ya zauna kawai sai kai kadai za ka mori kayanka ka kwadaitu sosai wajen ka yada ilimi ibn al-mubarak yana cewa man bakhila bil ilmi ibtuliya bi ihda thalath wanda duk yayi rowa da ilimin sa to za a jarabe shi da abu daya daga abu daya daga cikin uku imma an yamuta fa yadhhabu ilmu wala yamutu ilimin sa ya tafi وإما أن ينساه وإما أن يتبع سلطانا daman ɗayan uku sai ya faru ko dai ya ta zama a haka bai yada ilimin ba in ya mutu shi kenan shi da iliminsa sun tafi shi da iliminsa sun tafi ko kuma bai mutum ba saboda zamansa ba yada ilimin ya manta ma da ilimin ya yi karatun an san shi lokacin da yake neman ilimin ɗalibi ne zaƙaƙuri in ya zauna da cikin abokansa ana muzakarar ilimi za ga cewa yana da fahimta sosai amma in ya watsar da karantarwa bayan ya gama ka zo ka same shi bayan 'yan shekaru sai ka kama bai karatu ba yan matsalolin da da kuka san shi da su diyamanta diyamanta saboda baya fitar da zakkarsa da dukiyar da ba a fitar da zakkarta ba ta albarka to haka ne ilimin da ba a yada shi shi ma kamar dukiya ce da ba a fitar da mata zakka lalacewa za ta yi to ko dai ka same shi ya mutu a haka ilimin ya tafi ko kuma ya manta ilimin aw ya tabi sultanan ko kuma ka ganshi ya zama malam fada duk inda masu mulki suke yana gindin su yau shi ne can ana rigima da shi yana neman mukami can an sauke shi yana fushi ya koma gun wancan yana adawa haka dai saboda haka zai kare to shi yasa ba sa son su zauna ba koyarwa sufyanu sauri ta rana ya shiga gari ya je wani gari ya yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku bai ga ɗaliban ilimi sun zo wajensa ba don zai wahala malami babba kamar irin sufiyan ibn sa'id sauri wanda an san shi yana ɗaya da cikin jigajigan malamai sa'annan su maliku ne a ilimi ya shi gari ya kwana ɗaya ya kwana biyu ya kwa daga shi sai mai masaukinsa ba wanda ya gani cikin ɗaliban garin sai ce ku nemo min dabba wato ku ku kawo mu dabbar haya zan ba garin nan fa hadha baladu yamutu fi al-ilm ituni bi kira'i dabba hatta arhal fa hadha baladu yamutu fi al-ilm ma'ana in yayi zama ya dade a nan garin shi ba zai manta abin da ya sani inda da ɗaliban ilimi yi zakiru ma'ahun wanda zai rika tuna masa abin da ya sani saboda ka nan da nan sai ya sai ya abin nan abu ali al-fali ya shiga ya shiga wani gari karak karak an ce a cikin a cikin yankin urdun ne wancan lokaci ya shiga garin yan ƙauye ne suka suka tare mutanen garin shi babban malamin luga ne malamin luga ne sosai suka taru suna son ya zauna a garin saboda ya rika ba su karatu shi kuma ya ga lugar da yake da ita da nahon da yake da ta yafi karfin ƙauyen nan ya ce waɗanda ya kawai zai zauna karantarwa to karatunsa mutuwa zai don kullum zai dawo na ƙasa ƙasa yake yi sai ya ce a a ina fa ina ilmi akbaru min baladiku ilmi na fi karfin garinku saboda haka sai ya fita ya tafi ya tafi inda yake da ɗalibai da yawa inda za su tattauna matsaloli manya-manya da za su sashi bincike amma waɗannan kullum zai zauna alif an baki zai ta musu ba ci gaba sosai shi ya sa a cikin tarjamar wani da na karanta asir zahabi ya zo tarjamarsa malami ne sosai a cikin tarjama yake cewa zai yi a ilmahu bi sukunahu fi jabali ahwas ma'ana ya lalata iliminsa da ya koma can cikin dutsen ahwa zai zauna saboda ya zauna inda iliminsa ba zai yadu ba saboda ka sai iliminsa ya mutu saboda ka tara wato yada ilimi shi zai sa ilimin nan ya abin nan saboda mutum kai ya raina kansa kai ya raina abin da ya sani ya yi kokari ya karantar kada kuma ya ce a lokaci guda yake so ya ga ɗalibai sun cika akwai wanda in ya zo ya buɗe karatu ya ga mutane ba sa zuwa sosai sai dina sai dina sai ce ya zo ba kowa ko ya zo 'yan kaɗan ne kai malamin da ya zo ya ga ya ga duk 'yan afirka ne sai ɗauki littafin sai tafi shi bai ga ɗalibai ba daga wannan ana ba malami ba ne rabbani ibn isamin cikin masu rubutar jamarsa sheikh salih al-isamin akwai sanda ya zo gurin karatu inda yake ba da karatu farko-farkon irin wajen 80s din nan ya zo wajen ba da karatu shigo masallaci da littafinsa a hannu ba kowa ba wanda ya zo sai wani littafi guda daya a aji sai fahimci cewa wani ɗalibi guda daya ya zo shi ma wani abu ya fidda shi to saboda ka sai ce to bara ya zauna ya nafila ya karanta ƙur'ani kafin ɗalibin ya dawo sauraka sai ya koma can gaban masallaci yana yin nafilfilinsa shi kuma ɗalibin da ya shigo ya ga malam yana nafila sai ce to kada ya katse wa malam abin da yake yi sai ya ɗau littafinsa shi ba sai eh sai ya aka bashi shi kadai kuma wannan bai hana shigo bai dawo ba sai gashi yanzu yana karatu kafin ya koma lahira yana karatu daga amerika wannan kafofin ana sauraronsa sai ka je ka ga halkarsa masan da ya fara to haka nan watakila za ka zo kaɗan fara ɗalibai goma a tafi hutun ramadan an dawo su dawo su biyar a tafi hutun hajji su dawo su biyu ƙarshe sai ka ce to ba za ka yi ba sai ka tafi kamar ka haƙuri a sheikh al-khudair yake cewa ya yi riski sanda halkar bin jibrin abdallah bin jibrin allah ji kansa ce ya hallara suke halkarsa a tamanina babu mutane amma ka duba kafin ya rasu irin jama'a da take zama a halkarsa sauraka sai sai mutum ya yi haƙuri ya jure wajen yada ilimi sun maman yi wata ila ma inda hu haddasa shaikhan au hadas sannan wanda aka buƙaci abin da yake tare da shi aka buƙaci ilimin da yake tare da shi to ya je ya karanta saba'un ya tsufa tsufa ya zo masa ko ko yana yaran su shatab in dai har jama'a na da buƙatar abin da yake tare da shi to kai ya rena abin da yake tare da shi ya tsaya ya ya karantar ya tsaya ya karantar a shi yasa zamu ga a cikin malamai akwai wanda suka fara karantarwa tana ɗan shekaru kaɗan ba malik ya fara karantarwa bai cika ashirin ba al-bukhari yana shekara 17 ya fara bada hadisi ya fara bada hadisi ko gashi ɗaya bai furo a haɓasa ba amrat ɗinsa haka ya fara ya fara karantarwa saboda mai saboda a lokacin yana da abin da ake bukata a wajensa saboda haka ya ya ya ya ya bada abin shi yasa zamu ga wasu daga cikin malamai suka tsananta cewa sai mutum ya sai malami ya kai 50 sannan ya fara fara halka amma wannan ba shine shine daidai ba ko ba shine waqi'in malaman ba kansu abinda aka gani a tarihin malaman cewa ba haka bane akwai wanda suka fara daga yan shekaru kadan irin su Imam Malik Umar ibn Abdul Aziz har ya koma duniya bai cika shekara 40 ba amma ka duba baya ga ilimi har har mulki yayi wanda yana daga cikin manya-manyan kibar ulama tabi'i Umar ibn Abdul Aziz amma ya bar duniya bai cika shekara 40 ba Sa'id ibn Jubair sa'id ibn jubair babban almajiri na ibn abdullahi dan abbas hayya ba duniya bai bai cika shekara shekara 50 ba da yake nuna maka imamun nawawi hayya ba duniya bai wuce shekara 47 ba duk wannan rubuce-rubucen nashi da muke gani wagagen littattafai wanda in aka baka da su aka ce kawai kai ta kwafa sai ka mutu ma baka gama kwafewa ba ba ma ka rubuta kamar su ba so saboda haka imamu shafi'i imamu shafi'i shi ma fi sinnal hadasa yana yaro ya fara ya fara karantarwa haka nan ibn abdullah ibn al-mu'taz yana cewa al-jahilu saghir al-jahilu saghirun walau kana shaykhan al-jahilu saghirun walau kana shaykhan sannan kuma wal alimu kabirun wa in kana hadathan ce jahili kankani ne yaro ne karami ko da kuwa tsoho ne dattijo amma yaro karami ko mai ilimi babba ne ko da yaro ne kankani a shekaru sauraka ba shekarun ake dubawa ba ana duba abin nan sauraka mutum in ya samu dama ya da iliminsa in ba haka ba zai zama mas'ulun amam Allah wanda ya boye ilimi to yana cikin waɗanda Allah yake la'anta innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون آه حسين ابن علي الجعفي حسين ابن علي الجعفي يكيشا يا أبو فركي آه آه يكيشا زائدة زائدة ابن قدامة يا أبو فركي عفوا شي علي بن حسين الجعفي يكيشا يا أبو فركي يا زائدة ابن قدامة أكم كجيرة وتكون منبري ya kuma ga fuzailu ibn iyad shi ma akan wani mimbari irin na na daukaka sai ya ga wani mimbarin kuma ba kowa sai ya tafi zai zai hau sai aka ce ina wannan ai ba ba naka bane sai ya ce to ai waɗannan duk tare muke a duniya ce to ai su su sun bayar da abin da suke da shi na ilimi kai baka bayar ba saboda haka haula ibazalu ma indahum min al-ilm wa anta lam taf'al wa anta imtana'ta to wannan shi ne da ya farka ya tashi ya ce to gaskiya bari ya tashi ya fara ba da ya ba da ilimi shi ma in ba haka ba to zai waye gari baya da baya da guri a lahira shi ne ya ce man yuhtaj ila ma indahu haddatha shaykhan aw hadath wa radda lil arjahi nasihan wa radda lil arjahi nasihan wato ya mayar da ɗalibi idan ya zo yana neman karanta masa wani abu karanta masa sayul bukhari ko wani juz'i zuwa ga wanda yake ganin ya fi shi sanin wannan abu yana mai mai nasiha wato inda a ce zai zo wajensa neman ilimi na wani fanni daga cikin fannoni sai ya ga cewa a cikin garin akwai wanda ya fi shi sanin wannan fannin to kada ya ce shi dole shi ne mai karantarwa sai ce a aji a samuwa ne a ka je ka samuwa ne wani daga cikin abinda magabata suka rika yi cewa suka nuna wasu wanda suke ganin a lokacin sun fi su sai su ce su je gunsu su sai suke yadda su ba da wannan karatun a lokacin saboda suna ganin kamar in suka yi haka sun hana ma wannan ɗalibin samun abin da shi ne al'aula shi ne al'afdal shi ne al'afdal lokacin da safiya ibn oyaina ya zo wajen amur ibn dinar suka zo ya zo makka amur ibn dinar malami ne shi manyan malaman hadisi balle yana daga cikin wanda ta doro alaihimul asanit duk inda isnadi ya kai ya kawo zaka ji sunayen su suke fita suka zo wajensa neman hadisi sai ce su tafi wurin salih ibn kaisan wato suka ce su je su wajen salih ibn kaisan suka yi bukhari ya kawo wani hadisi a ƙarshen hadisin yake cewa sun zo wurin wurin a sun zo wajen amr ibn dinar amma sai ce su je wajen salih ibn kaisan yana nufin wannan hadisin a wajensa suka ji shi lokacin da imam zuhuri muhammad ibn shihab az-zuhri lokacin da yaje lokacin da yaje ya zauna gurin sa'alaba ibn abi su'air sa'alaba ibn abi su'air malami ne na lugha ya fi sanin abin da ya shafi ash'ar al-arab wa lughatihim muhammad ibn shihab yana matashin sai da yaje zauna halqasa sai yace kaga dan saurayi idan ilimi kake so na gaske ka je gurin wancan sai ya nuna masa sa'id ibn al-musayyib ya je wajen sa'idin musayi falazaba hosa ba a sini ya shekara bakwai cir a gabansa yana daukan iliminsa ya ce sun mata hawaltu ila urwa fafajjartuhu bahra ce da ya koma kuma wajen urwa urwa ta bin zubair to anan ya gan shi shakundun na ilimi to saboda ka sukan yi wannan binnan imamu ahmad yakan tura mutane wurin abi asim abi asimun nabil yana cewa ai bai yiwa abu asimun nabil yana da rai ni in ba da hadisi abu asim annabil abu asimun nabil shine dhahak ibn makhlad eh shi manyan malaman sabu sita to imam ahmad yana ke cewa ba zan yi hadisi ba wannan wannan mutun yana da rai ganin cewa kamar shi yafi kamata haka idan za a dalibai suka zo wajensa za su tafi kufa karatu sai ce in kun je ku nemi ahmad ibn yunus ahmad ibn abdullahi ibn yunus fa innahu shaykhul islam fa innahu shaykhul islam to haka suka kasance yarudduna ila ghairihim idan sun ga wanda yake yafi su cancanta yahya yahya ibn ma'in wa yahya huwa yahya an san shi da tsananin sa kan harkar hadisi akwai malaminsa abu mushir malaminsa abu mushir abdul'a'la ibn mushir ibn abdul'a'la abu mushir yake cewa idza haddathtu fi baladin wa fihi abu mushir fayajibu lilihyati an tuhlaq inda zan ba da hadisi a garin da abu mushir yana nan to a kama na aske min gemuna su a gurinsu gemu wani daraja ce sosai ba kamar yadda za a ɗauki gemu wani aske shi shi ne kwalliya ba su a gurinsu aka aske an cuce ka da ce inda ya abubuwa su yana gari kuma in je in ba da hadisi a garin to ku kama nuku asken gemu na ku kama nuku asken gemu na wanda yake nuna cewa in yana nan baya abin na ibrahimun naka'i da da imamu sha'abi duk inda ibrahimun naka'i yake yawon sha'abi baya magana baya magana zir ibn hubaish zir ibn hubaish da abu wa'il shaqiq ibn salama duk almajar abdullahi ibn mas'ud ne sai dai zirru akbar min zir ibn hubaish akbar min abi wa'il to abu wa'il ko yana hadisi in zir ibn hubaish ya zo guri sai ya tsaya sai bai yiwa in ci gaba da hadisi wannan yana gwa to wanda shine abin da nan yake cewa wa rudda lil arjahi nasihan wa had wa hatta wato ya ya maida mutun zuwa ga wanda yake ganin ya fi shi kuma ya kwadaitar akan haka yake cewa wa ibn daqiq al irdi la turshid la turshid ila wa ibn daqiq al irdi la turshid ila a'la fil isnad idha ma jahila ibn daqiq al irdi yace amma wannan ya kamata yanzu akwai kaidi kada a bashi a haka sake ba kaidi ya kamata ya zanto akwai kaidi idan ya zanto wanda za a tura mutum zuwa gurinsa yana da isnadi ali wato isnadinsa ali ne amma kuma amma kuma yana da jahilci ba bai san abin da yake ba da yana da ulul isnad ko yana da kibar sin amma kuma ba kwararre bane a ilimi to ka abin ka ka adubi ulul isnad din sa anul akai a tura mutum a can sai ya zama sun yi daidai a fuska ta fuskar ilimi sun yi daidai ta fuskar ilimi to shine idan wancan kuma yana da wannan miza din ko ta shekaru ko ta ulul isnad to sai a sai a tura mutum a can saboda haka idan ma jahila idan ya zanto yana da jahilci kawai ulul isnad ibnu shuhna daga cikin malamai mutaakhirin dajin ya mutu 600 da wani abu wanda aka aka fi sani da al-hajjar ya kasance tsoho ne mu'ammar yana da asanin aliya saboda isnadin sa'ali mutane malamai da wahala karanta tarjama ce wani malami a zamaninsa wanda bai je ya yi karatu a gabansa ba da cewa ba shi da gairu mutukin amma kuma yana da isnadi ali zahabi yana cewa sami aminu alfun au ya zidu wanda suka je amma kuma ba wani malami ba ne kawai kasancewa yana da sami bil asani da al'aliya tsoho ne mu'ammar ne ya gamu da mutane da ɗaɗɗu wanda in ba a hannunsa ba za a samu isnadi zuwa gare su mai gajere ba sai dai a samu isnadi bai wala sa'id wannan ta sa aka rika cincirin da wajensa to ibnu daqiq al-eid ibnu daqiq al-eid shine muhammad ibn ali muhammad ibn ali ibn wahab ibn muti mutumin masar ne asalinsa mutumin manfalut ne a masar ya rayu a alkahira ya ɗaya daga cikin shakundun na zamaninsa a ilimi ana cewa yana daga cikin waɗanda suka wasalo ila rutbatul ijtihadil mutlaq ibnu daqiq al asalinsa ba malike ne zuma ta shafa ba malike ne ya tsallake malikiya koma shafi'iya sai ya zanto kuma a zamaninsa ba wanda ya san mazhabobin biyu masa malikawa duk da ya bar tsallake a gurinsa suke zuwa fatawa akan mazhabar malikiyar wani abu ya shige musu duhu shi dai ya ce shi ba shafi ne amma sai a ce a jegunsa ya fi kowa sanin malikiyar a lokacin su uku ne taqiyuddin kowanne ana masa laƙabi da taqiyuddin a zamaninsu kuma suka zan a ilimi ana ana ana ana cewa ba irinsu a lokacinsu taqiyuddin ibnu daqiq al-id taqiyuddin ibnu taymiyyah taƙiyuddin asubki dukkaninsu kowanne taƙiyuddin ne a yi mulakabinsa ke kuma duk lokaci guda suka rayu in kana wani ya fi ya girma wani kamar taƙiyuddin ibn da ƙiƙal ya girme su sabu miya wa isne ne rasu 202 amma ya yi ilimin da yake da faɗi sosai littafinsa na al'imam littafinsa al'imam da a ce ya an same shi ya yi shi wajen mujalladi goma sha biyu mujalladi na wancan zamanin ba na yanzu ba in yanzu da sai dai wajen mujalladi arba'in ko na akan hadisi hadisul ahkam wa ilaliha abinda muka samu a cikin mujalladi hudu ne shi kadai ne yanzu abinda aka aka samu wanda sa'ad ibn abdullal humaydi ya haƙƙaƙa da an samu wannan littafi a cikin ilalil ahadithul ahkam to gaskiya an gaba komai yayi aikin da an ce wani malami ne a zamanin sa yake masa hasada yana jin haushin sa kace shi yasa yasa aka sace littafin aka je aka jefa cikin ruwa ya lalace zaka in malamai suka da hasada junan su abin ba kyau eh ya haramta wa al'umma da za ta zo ba iyaka ilimin wannan an ce shi ya aika aka sace wa littafin yana jin haushin fitar littafin wannan shi zai ga kamar an yi masa sallar jana'iza shi kuma watakila yana da shi da ya sa aka sace littafin aka ji aka jefa shi ruwa dan abin da aka ya tsira daga ciki shi ne dan karami da muka samu yanzu muke ta jin daɗinsa yana da sharhul imam sharhul imam al-imam sharhul imam akwai al-imam bi ahadithul ahkam wanda shine ibnu hajar ya gina littafin bulugul maram akansa asalin bulugul maram littafin al-ilmam ne na ibnu daqiq al-aid ya dauka ya fadada shi ya ƙara hadisan ya tashi littafin sa bulugul maram min adillatul ahkam to wannan al-ilmam din ya masa sharhi shi ya fara sharhin sa to sharhin da yayi yan hadisai ne basu fi guda kaje musu kai goma ba amma in ka ga ilimin da yake ciki abin ya ɓaci don lokacin su ba a wanda ya iya istinbadi sun ce yana kai daraja mujtahid mutlaq ina ce mujtahid mutlaq shi da irin su imam malik wanda in ya ga dama zai yi mazhabarsa ta kansa dole da aka ce mujtahid ne mutlaq to ana nufin baya buƙatar saurare ishtihadin kowa in kun yi daidai to kama ta ku yi daidai da shi amma ba wai mu yanzu muna fatawa so muke yi mu samu manyan malaman nan na farko sun goyi bayan abin da muke faɗa ce magana su ce mu ma muka ji ta yi mana to mun ji mun fi jin mun fi jin mun abin amma ka ji ka mas'ala kai kaɗai kake reto ai ba ma za ta faɗi ba wanda kaje ya kawo matsalar da babu wanda ya riga shi akan ta to wannan a dai yanzu ma ukaci ne ba a mai hankali a kana so ka ji cewa cikin malamai akwai waɗanda kuke tare to za ka fi nutsuwa cewa eh abin nan lalle akwai shi a ilmanci ba kawai rudinka ba ne da zafin kanka to shi ya kai martabar da zai zai iya ijtihadarsa ba ruwansa da wani ya san da ya ji da wani ko bai abin da ba saboda faɗin iliminsa shi ne ibnu rafiq al-iti littafin al'ihkam shehu ko ya ƙari lokaci ya ƙari? ta shi ke ci gaba
ala rahimahullahu ta'ala wa man yuhaddith wa hunaka aula falaysa kurhan aw khilafal aula هذا هو الأرجح والصواب أهدى النبي, أهدى النبي حدث السهاب وفي السهاب حدث الأتباع يكاد فيه أن يرى, أن يرى الإجماع
ما لا ينشي وقويكم وهو ومن يحدث وهناك أولى
ومن يحدث وهناك أولى فليس كرها أو خلاف الأولى wanda zai bada hadisi akwai wanda ya fi shi a gurin wannan babu komai wa hunaka aula fa laysa kurhan ba makaruhi bane dan ya bada hadisi wani yana gurin wannan an samu da yawa kusan malamai sukan yi wannan har ma wani lokaci ma sukan sukan je yanzu ibnu hajar al-asqalani kamar da ibnu sakhawi yake cewa da yawa akwai waɗanda zai kawo majalisinsa saboda suna da wani wata ruwaya wacce take a'ala daga wato da isnadin da ya fi nasu ya ce su ba wa ɗalibai a ga cikin majalisinsu to wannan ba wani abin ƙi ba ne au khilaful aula ko a ce an yi abin da ba haka ya dace ba hadha huwa al-arjahu was-sawabu wannan kuma shine yafi rinjaye kuma shine daidai saboda me saboda ahdan nabiy haddatha as-sahabu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun sun ba da hadisi ba na sun yi fatawa kuma annabi yana nan hadisin asif hadithul asif hadisin anas ibn malik a cikin sahihain wanda ɗansa ya yi zina da matar wani mutum to a ciki za a ciki shi wannan mutumin shi dan shi wannan uban dan yake cewa fasa'altu rijalan min ahli al-ilmi fa haddathuni ko fa akhbaruni أن أن على ابني مئة جلدة وتغريب عام وعلى امرأة وعلى امرأة هذا الرجل الشاهد شيء ودي فسأل فسألت رجالا من أهل العلم na tambayi mazaje daga malamai na tambayi wasu malamai sai suka ce min dan shi yana ganin in ya bada ya bada abinan tumakai ya bada tumakai 100 da da bawa ga wannan mutumin da aka yi zina da matar shi shikenan kamar ya fanshi ɗansa to da je ga malamai sai suka ce masa a'a ai ɗanka za a masa bulala ɗari kuma za a je za a kore shi tsawon wata shekara guda kai ya dawo garin sannan ita kuma waccan mata abin da yake kanta shine a jefe ta don da tana da aure matar aure ce to shine sai nan da nan sai ci to shi bara ya je tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai baro kauyen su yazo ke tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ya nuna kenan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wadanda aka tambaye su su bada ansa an fahimta shine shine mahallu shahid shine yace was-sawabu ahda an-nabi haddatha haddatha as-sahabu wa fi as-sahabi haddatha al-atba'u ay wa fi ahdi as-sahabi a zamanin sahabbai kuma haddatha al-atba'u tabi'ai yana nufin at-tabi'una tabi'ai sun ba da hadisi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a zamanin sahabbai sannan ce wa fi sahabi ya kadu fihi an yura al-ijma kusan ana kamar a magar ijma'i akan wannan mas'alar cewa dan akwai manya to wannan ba zai hana matasa waɗanda suka yi ilimi su karantar ba saboda haka ana buƙatar musamman ma idan ya zanto ana buƙatar ilimin sosai su manyan ai ba za su iya game kowa da kowa da ilimin su ba saboda haka dole ne a samu waɗansu waɗanda ba su kai su ba ko a shekaru ko ba su kai su a ilimi ba su ma ya zanto suna karantarwa gwargwadon abin da suka sani ce wannan kusan an kusan ma a ce ijma'i ne in banda dai an samu yan kaɗan waɗanda suka saba kamar wanda muka ruwaito cewa ga wannan in wannan yana nan baya ba da hadisi ga wannan in wannan yana nan baya ba da hadisi wannan shine kawai ya hana ma ya ce ijma'i ne amma ba dan haka ba ma cewa zai kawai ijma'i ne cewa dan akwai babba to karami ba zai iya ba da hadisi ba na'am قال رحمه الله تعالى وهو على العين إذا ما إذا ما انفردا فرض كفاية إذا تعددا ومن على الحديث تقليطا يخف لهرم أو لأمن أو لأما والضعف كف
نعم وهو على العين إذا ما انفردا wato wa huwa shi wannan karantarwar karantar da hadisin alal aini wato ta zama farilla ce ta ainihi akan kowane mutum daya idza man farada idan ya kadaita a gari ya zanto a gari shi kadai ne zai iya bada karatun to shikenan sai a ce tunda karami ne baya da shekaru ko yanzu ya fara ba zai bada ilimin sa ba a'a ya zama ma farillar ainihi akan sai fito ya bada ilimi kai ya boye yace fardu kifayatin idza ta'addada in suna da yawa kuma to sai zan farilla ce ta kifaya ma'ana idan aka samu wasu suna yi don wani bai yi ba a cewa ya yi zunubi duk da cewa wannan kuma zai iya sa shi kuma iliminsa ya manta amma ba za a ce ya mutu da zunubi ba tunda ba a samu an koya ilimin gaba ɗaya ba wa man alal hadisi takhlitun ya khaf li haramin aw li aman wa dha'fi kaf wanda yake jin tsoron saboda tsufa saboda tsufa zai zai iya samu rikicewa a hadisinsa zai iya samun rikicewa a hadisinsa ko wata ko kuma saboda makanta ya saba ya karanta wa mutane a littafi sai kuma ya zanto baya gani to sai ya kaffa sai ya haƙura ya bari kai ya ce zai rika bayar da hadisin haka dare da tsufa kuma ya zanto ya samu matsala tsufa ba zai hana a bayar da hadisi ba sai idan an ji tsoron takhliti da yawa daga cikin malamai sun ba da hadisi bayan sun tsufa wasu sun wuce shekara 80 wasu sun wuce shekara 100 irin su malik ibn anas sun yi shekaru masu yawa amma suna ba da hadisi anas ibn malik anas ibn malik sai ka ya haura ya haura ya haura 100 amma bai daina ba da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam abul qasim al-baghawi abul qasim al-baghawi abdullahi ibn muhammad shi ma kusan shekara 100 qarabal mi'a shi ma bai daina ba da hadisi ba har ya mutu abu ishaq ibrahim ibn ali al-hujaimi abu ishaq al-hujaimi shi ma kusan shekara 100 bai daina ba da hadisi ba shi ne wanda ya yi mafarki yana nada yana nada rawaninsa yana nada rawaninsa sai da ya yi nadi 103 aka fassara masa cewa zai wannan shekarar kuma haka ta faru sai da ya shekar 103 to bai daina ba da hadisi ba kawai sanda yana ba da hadisi ɗalibinsa yana karanta masa ƙisar aisha abinan hijirar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin da wata mura mura ta same su bayan farkon hijira sun ta gamuwa da zazzabi da mura da sauransu to an tazo ta samu aisha radiyallahu anha tazo ta samu sayyidina abubakar da bilal da amir ibn fuhaira abubakar da bilal da amir ibn fuhaira duk suna zazzabi sai take cewa kaifaka kaifa tajiduka ya ya amir tana nufin amir ibn fuhaira sai yake cewa laqad wajadtu al-maut qabla dhawqihi in al-jabana hatfuhu min fawqihi kullu imri'in mujahidun bi tawqihi والقرن والثور يحمي جسمه برقه سيبات وانا بيت كل وجدت الموت قبل ذوقه kafin da dan mutuwa na ga mutuwar wato na ji mutuwar ma'ana saboda zazzabi yace innal jabana innal jabana hatfuhu min fawqihi aljaban matsoraci ta saman sa mutuwa wato za su mutuwa za su zo masa halakarsa za ta zo masa inda ba ta baya zato يعني فأتاهم البنيان آه، بأن فقر عليهم القواعد من فوقهم فقر عليهم السقف من فوقهم آه؟ وأتاهم العذاب من حيث لا يحتسبون فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فوقت إن بايا ذاتو تسمن سيجه لك ستاذو فأتاهم العذاب من حيث لا يحتسبون إن الجبان حتفه من فوقه سيجي كل امرئ مجاهد بطوقه كو النيل قوكرن سيكي قوكرن كاركنسا yace wa thawru yahmi jismahu bi fawq bi warqihi warq shine alqarn a bi rawqihi alrawq shine alqarn to da ya tashi karantawa shi almajirin abu ishaq aljuhaimi sai ya karanta shi wal kalbu yahmi jismahu bi warqihi a bi rawqihi to yana zaune ya shekara 100 lokacin da wani abu sai ya ce wa thawru ya thawr fa innal kalba laysa lahu warq na alwarq shi da kaho yace wasauru ya saur ba wal kalbu ba dan shi sai karanta masa wal kalbu yahmi jismahu bi warqihi da yana so ya gwada shi ya ji cewa zai gane sai yace kai ba kalbu ba sauru ya saur to sai suka yi farin ciki cewa ar-rajulu ma zala fi fi sihhatihi wa jawdati jismihi wa jawsati aqlihi sauraka suna da wannan haka shekaru baya hana baya hana mutum ya karantar imamu zahabi yana da littafi sunan shi ahlul mi'ati ahlul mi'ati fasa'ida ahlul mi'ati fasa'ida wato malaman da suka kai 100 abin da ya sama kawai tarjamar mutanen da suka kai 100 ne abin da ya sama irin su Abu Muhibbuddin al-Tabari da sauransu ibn al-Jawzi ce yana da wani littafi a'marul a'yan a'marul a'yan ya rubuta shi daga bayanin wanda ya fara daga shekara goma har zuwa wanda ya shekara dubu watakila yana nufin annabi nuhu alaihissalam lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka yi da daidai allah ya ba mu lada na kuskure allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh